الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول بجي أقول لك أرمش اللوكة شيشي السابة ما دوبر قباتروا wannan littafi da aka sani da manzumatu a sheikh yahya al-qurtubi rahimahullahu ta'ala wanda aka fi sani da ƙurɗaba ko wanda dai littafi ne wanda kusan duk kowa ya yi shi kawai dai maimai ne za mu yi saboda shi amfanin karatu duk sanda ka karanta abu ko da kai kaɗai ne ka sake dawowa marra ta biyu to sai ka ɗan fa'idantu da wasu abubuwa ni a kashe mai sai a bar waccan to sai ka fa'idantu waccan ta iskanta ya isa sai ka fa'idantu da wasu abubuwa da fatar an gane ko sannan littafi ne wanda in kacce za ka haddace shi a babin fikihu kaga yana da sauƙi saboda a ce ka haddace al'akhdari ko ishimawi wannan yana da wahala sosai ko yana da wahala to Allah ta'ala ya yi mana jagora a a yau asabar goma ga watan shawwal hijira ta 1442 da ya dace da 22 ga watan biyar shekara ta 2021 Allah shi yi mana jagora da yake ya dan fara da aƙida tauhidi bisa mazhaba ta sha'ira sannan daga baya zai kawo mana abin da ya shafi a shi zanzurutun fiqihun tunda dama ya rubuta littafin ne don yayi magana akan arkanul islam to kun ga tauhidi a farko shi yasa ya fara da shi bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai cikakken rahama mai cikakken jinkai wa sallallahu Allah ya dada salati ala man la nabiyya ba'dahu ga wanda babu annabi bayansa shine annabi Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin godiya cikakkiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu wassalatu wassalamu salati da aminci ya tabbata ala ashrafil mursalin akan mafi darajar manzanni shine sayyidina Muhammadin shugaban mu annabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qala an-nazim radiyallahu anhu mai waƙe Allah shi ƙara masa yadda yana faɗa ya an ce annazim shine wanda ya tsara wato baitocin kenan kenan wancan duk abin da ya gabata ba maganarsa ba ce yana yi wa aiki ne daga cikin wasu ɗalibai ko masu kwafa a littafi shi lafazin radiyallahu kamar yadda muka faɗa dama kamar yadda za mu ja ilimin balaga akwai insha'i akwai khabar yance insha'i shine abin da ya shafi a umarni ko addu'a da makamantansu ne za mu karanta su cikin balaga saboda haka duk sanda za ka ce radiyallahu a kan wani ko a kan suwa ne da siga insha'i wannan abu ne mai kyau ba ka bai da wasu ke fahimta ba an ce ma wani radiyallahu dole sai sahabi to wannan ba daidai ba ne ko ɗanka kana iya ce mai rabi Allahu anka bi ma'ana Allah ya ƙara yadda a kanka a ga addu'a ce mai kyau amma in an zo da ita da sigar labari to wannan shi ne malamai suka ce akwai kuskure domin cewa Allah ya yadda da wane to wa faɗa ma in sahabbai ne sai mu ce to tunda Allah ya faɗa ma shi kenan babu komi radiyallahu anhu ko ba haka ba yauwa to su sahabbai a in ka faɗa da sigan labari kana hakaito labarin cewa ai mutane ne waɗanda Allah ya riga ya gama yadda da su to wannan ba komai kuma dama haka ake so saboda nassi ya tabbata su kuma waɗanda Allah bai faɗa ba ya ce ya yadda da su to su ya halatta kai musu addu'a radiyallahu anka rahimakallahu addu'a ce wani daga cikin fa'idar karatun shi balaga ɗin kamar yadda wasu ke saboda akwai wasu in sun ji 'yan ɗariƙa sun ce shehu kaza rabi Allah sai ana ganin kamar sun yi kuskure to ba kuskure ba ne eh kai ma ya halatta ka ce ma malamin ka rabi Allahu anka eh to Allah ya sa mu gane sai dai mun shiga balaga insha Allah يقول يحيى القرطبي الداري المرتجي مصوبة الغفار بسم الإله أبدأ المقال فمنه أرجو العفو والإفضال ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى محمدا وآله وصحبه الأطهار السادة الأئمة الأخيار وبعد حمد الله يا إخواني فهذه أرجوزة الولدان نظمتها في الفرد والمسنون ليعلموا منها أصول الدين طب. يقول يحيى wani malami da ake kira yahaya ibnu sa'adun sunansa yahaya ibnu sa'adun kusan ya rayu wajen karni na takwas karni na su shekul islam ibn taimiyya tu wannan lokaci aka yi shi an yi shi a yankin andalus saboda aka can ya rayu spain al-qurtubiyu wanda ake jinginawa ga garin kurtuba shi kurtuba wani babban birni ne babban birni ne a cikin andalus wanda yana da tarihi tun zamanin magabata ya zazzage malamai da yawa a sunan da dama abubakar ibn al-arabi suka je ce al-qurtubi eh abu abdullahi al-qurtubi mai tafsiri abul abbas al-qurtubi malaminsa ga sunan dai da yawa to shi wannan kenan to sai aka jingina shi zuwa ga wannan garin aka ce alƙurɗubiyyud dari wanda gidansa ma'ana garinsa yana ƙurɗuba inda yake zaune shine ƙurɗuba an gane shine abin da yake nufi alƙurɗubiyyu addari addari ana nufin addari ma'ana mazauni a cikin wani gida wanda wannan gidan in kana buƙatarsa to yana ƙurɗuba ko kuma alƙurɗubiyu shi ba ƙurɗube ne addari ta fuskar gida can ya gina gida kenan kana buƙatar ganinsa ko ganin ƙabarinsa to ƙurɗuba za ka yi an gane yawwa kuma alƙurɗubiyu ake karantawa ba a ce alƙurɗabiyu kamar yadda ya shahara ƙurɗaba wannan kuskure ne alƙurɗubiyu bi بالضم على القاف والسكون على الراء القر ثم الضم على الطاء طو القرط saboda haka yi mai kuskure yi mai fataha ba kuskure ne akwai yaqutul hamawi yana da littafi mai suna ma'ujamul buldan ma'ujamu al-buldan shi tarihin garuruwa kawai yake baka da sunayensu da asalinsu da inda suke da tarihin kafa su to a ciki ya ce ana yin dab a mujalladinsa na biyu ana yin dab ɗin ita ƙurɓuba lokacin da ya zo bayani a kanta ya ce ana wa ƙafin damma ra'un a yi mata sukunin ƙa'un sai a yi mata damma to haka ba a yi mata fataha ba a ce a ƙurɗaba in kayi haka sai a ce to ba ka da ta haƙiƙi eh har da sunan garuruwa baka sani ba kuma ka ce malami kake to Allah ya sa mu gane almurtaji wanda yake kaunar masubatal ghaffari wato sakamakon mai yawan gafara shine Allah masubata min asaba yusibu masubata sai ya zama masdari ne mimi masdari ne da ya fara da mimi wanda sai mun sai mun shiga saro sannan za ku san me ake kira almasdarul mimi an gani yawwa sau da haka ba masdari ne na asali ba masdari na asali isabatan ake cewa asaba yusibu isabatan amma asaba yusibu masabatan ko masubatan wannan masdari ne mimi sai a bari sai mun je ga sarf al-ghaffar shi kuma ala wazani fa'al siga ce ta mubalaga mai yawan gafara bismil ilahi ma'ana abda'ul maqala abda'ul maqala wannan alif ta gaban lamun aliful itilaki ake kiranta a ilimin arut wanda shi ma zuwa gaba za mu nemi wata kasida mu karanta saboda kai ma ka zamo adibi idan an ce ka waƙi birnin kebbi malam amiru to abda'ul makala ina fara magana ta bismil ilahi tare da farawa da sunan allah abin bauta faminhu daga allah arjul afuwa nake ƙaunar samun rangwame wal ifidala da falala ya an ce al ifidal shine falala mai yawa ba sai ka roƙa ba kuma ba tare da yan an baka a ba guri ba summa salatu sannan salati ya tabbata wassalamu da aminci sarmadan har abada shine ma'anar sarmadan sakkwatawa na cewa tuttub haka malaman zaure ke fassara tuttub sarmadan alan nabi ga annabi annabi ko dai ya zamo minan nabai labari ke an kira shi annabi saboda yana ba da labari daga Allah zuwa halittu an gane ko al-mustafa wanda yake zababbe abin zabi muhammadan annabi muhammad ba dan da wazani ba muhammadin ya kamata to amma ya ya yi mai nasaba dai saboda kafiya saboda can ya ce sarmada ko sarmada sarmadan sarmadan mutaf'ilun to kaga nan haka ma ya kamata ya zo al-mustafa fa muhammada mustaf'ilun to shi yasa saboda kada wannan wazanin wannan taf'ila din duk da an shiga wani babi afwan eh to shi yasa sai aka ce muhammadan ba a ce muhammadin ba eh yawa saboda ai kun ga badali ne na al-mustafa waye mustafa muhammadin eh tunda ala ta gabata eh bin hurufi al-jarr ko wa alihi wa sahbihi kuma salati ya tabbata ga alinsa shi alu yakan zo da ma'ana biyu wani lokaci akan ce alu ana nufin iyalinsa ahalu baiti nashi shine alu aliyin alu aqilin alu abbasin wani lokaci akan kawo lafazin alu ana nufin wani lokaci akan kawo alu ana nufin matansa sallallahu alaihi wasallama wani lokaci kuma akan kawo alu ana nufin al'ummarsa ummatul ijaba al'ummar da suka karbi da'awar manzon Allah to babin addu'a duk sanda ka ce ka ji an ce wa alihi to ummatul ijaba ake nufi ma'ana da al'ummar sa waɗanda suka karbi risalarsa suka yarda da shi a babin addu'a babin salati kuma ana nufin iyalan iyalansa danginsa wa sahabihi da sahabbansa al-athhari waɗanda suke masu tsalki as-sadati waɗanda suke shugabanni al'ayimmati ko al'ayimmati don ana karantawa wayanda suke jagorori al'akhiyari wayanda suke zaɓaɓɓu wa ba'ada hamdillahi ita ba'adu akan zo da ita saboda a yi fasili tsakanin zancen da ya gabata da kuma wanda zai zo ita ce ake kira da amma ba'adu to idan za a yi ƙa'idata shine a yi idafa ɗinta to ya an ka yanke idafa din to shine sai kaga ai mata dhamma wanda shi yafi yawa a cikin littattafai alhamdulillah kaza kaza kaza sai kaji an ce amma ba'adu kaza kaji an ce amma ba'adu saboda an yanke ta da idafa bi ma'ana amma ba'adu ana nufin alhamdala ko albasmala alhamdala as-salsala da sauransu to bayan gabatuwarsu to sai abin da zai biwa baya to shi ne ƙayadarta ka faɗa Allah ta'ala lillahi al'amru min qablu wa min ba'adu aga sai aka shafi sai aka gina ta akan dhamma al-imam as ya yi wannan bayani cikin alfaridarsa to amma nan da yake an yi idafa ta shi yasa ya ce wa ba'ada hamdillahi eh saboda ba a shafe hamdu ba wa ba'ada hamdillahi bayan gode ma Allah ya ikhwani ya ku yan uwana fa hazihi wannan kasida urjuzatul wildani waƙe ne rajazi ne na ƙananan yara wayanda ba su balaga ba su asali an ka rubuta ma littafin nan to kaga mu mun ɗauko littafin yare kenan muna karanta ko kaga alwildan jam'u waladin ƙaramin yaro ƙananan yara su an ka rubuta ma wannan littafi kenan ba na manya ba ne asali to shi ne urjuza urjuza shi ne waƙen da aka yi da baharin rajas cikin buhuru na shi'ir guda goma sha shida to akwai baharun rajazi fi abuhuril arjazi baharun yashulu mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun wadda shi ne ma'auninsa mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'il mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'il sau shida wanda mafi yawanci a shi'iru ta'alimi kama alfiyan nan da mun ka gama kusan duk su ne alfiyatu bin malik duk shi ne ake amfani da shi mafi yawanci to da shi an ka yi amfani da wannan littafi an gane ko yauwa kamar yadda ya ce wa da hamdillahi to in ka azama aunin sai ka ga ya kammala to Allah ya taimaka nazamtuha na tsara ko na waƙe wannan littafin filfardi na yi bayani akan abin da yake farilla wal masununi da abin da an ka sunanta liya alamu saboda su waɗancan yaran wawul jama'a yana koma zuwa gare su saboda su waɗancan yaran su san usular dini min ha turakun addini arkanun dini daga gare ta an fahimci abin da yake nufi ko? to shi yasa ya rubuta ainihin wato wannan littafi to su mafi yawancin kuttabu abinda suka samata suna manzumatul qurtubi amma shi mala abinda ya samata suna urjuzatul wildani fil fardi wal maslum shine sunanta na yanka tunda shi malamin yasa a qurtubi wannan kawai malamai ne da masu rubuta kwafin na littafi da masu kawo tarihinsa su suke rubuta wannan ko su kira ta da almanzumatul qurtubiyya ko manzumatul qurtubi ko almanzumatul qurtubiyya amma sunanta na yanka urjuzatul wildani fil fard wal masnuni ba bu qawaid al islami ai haza babu qawaid al islam an shafe mubtada saboda ma'alumun sananne ne wa hasfu ma yu'lamu ja'iz kamar yadda ibnu mali ya faɗa saboda haka duk abin da yake an san shi to ya halatta a shafi shi ya halatta ba sai an ce haza babu qawaid islami ba da an ce babu qawaid islami kwakwalwarka za ta hararo ma haza wannan yana magana akan turaku na musulunci shine ma'anar qawaid arkanu jam'u qa'ida qawaidul islami khamsun fa'alami ما جاء في نص الحديث المحكم أولها التوحيد والصلاة ثم الصيام بعده الزكاة قواعد الإسلام ركنين مسلنشي كوشي كاشكين مسلنشي خمس بيرني فعلمي سبب هكا كسني ما جاء kuma haka abin ya zo ma'ana fa'alami ma ja a fi nassil hadisi ka san abin da ya zo a cikin nassi na hadisi al-muhkam haka ya zo a nassin hadisi kawai hadisi abdullahi dan umar buniyar islam ala khamsin shahadati allah ilaha illallah zuwa ƙarshen hadisi awwalu har tauhidu wasu salatu na farko daga cikin turakun nan akwai tauhidi na biyu akwai sallah su masiyam sannan azumi ba da zakatu bayan shi sai zakka wannan shine tartibin al-mazhabul maliki gabatar da azumi akan zakka amma wasu malaman sukan gabatar da zakka akan azumi amma mu mazhaban mu to duka littattafan fiqhu namu na gida to zaka ga azumi ake fara kawowa sannan ayi maganar zakka wa hajju baitillahi da ziyartar dakin Allah asalin alhajju fil lugha alqasd nufin abu an gane to nufin ziyarta ɗakin Allah lil musta'i ga wanda ya samu iko shi yana da ƙaidi sai ka samu ikon zuwa ta fuskar guzuri da aminci da lafiya zakallazi shi wannan ɗakin allazi shine bi ashrafil biqa'i wanda aka gina shi a wuri mafi ɗaukaka a mafi ɗaukakan wurare albiƙa'u jam'u buƙatin shi ne wuri wato yana nufin makka ba can ne kaba take ba fahazihi ƙawa'idul islami to wannan su ne ƙa'idodin musulunci guda biyar marwiyatun waɗanda an ruwaito su an sayyidil anami daga shugaban halittu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu tauhidi اعلم بأن أول الوجوب أن تعرف الرب من المربوب وأن للخلق إلها واحدا ليس له في ملكه معاندا اعلم كسني بأن أول الوجوب تبس فرق واجبي أن تعرف الرب من المربوب كسن بمبنشي سكان الرب ميرينو مي هلتا من المربوب دقا abin reno abin halitta shine bawa shi abu na farko ka tantance bambanci tsakanin Allah da halitta arrab shine Allah almarbub shine almakhluq bawa wanda an ka halitta karka ce wai da Allah da bawa duk ɗaya ne to wannan ai shirka ne wannan shi abu na farko matsayin ka na musulmi da ake so ka san wannan shine Allah kuma ga halittunsa wa anna lil khalqi nabi kuma kasancewa lalle halittu ilahan wahida suna da Allah abin bauta kwaya daya laysa lahu mu'anida ba dan da wazani ba mu'anidin ya kamata saboda ismu laysa ne hmm? ismu laysa ne amma saboda wazani shi yasa yace mu'anida eh baya da wani mai taurin kai lahu gare shi fi mulkihi a cikin mulkinsa bai da shi wai wanda in Allah ya ce shi abu wai ce bai yi ko da Allah ya ce dole sai an yi abi a in kaga haka nan to Allah bai ga dama ba an gane wannan ko yaf'al Allah yana aikata wa ma ya sha abin da yake so fil makhluqi ga abin halittarsa shine bawa wa hukumuhu kuma hukuncinsa kashi biyu ne as-sarra'u akwai hukunci mai sa farin ciki wadda ra'u akwai farin ciki abin nan hukunci wanda ke sa cuta ke sa bakin ciki shine alkhairi da sharri kaddara ke jalla ani tamthili Allah ya girmama daga barin kamanceceniya wata shibihi da kamanceceniya at-tamthilu shine kama da abu tamaman bi tamamin idan ka ce wane ya yi kama da wane to kana nufin komi nasu iri ɗaya ne haza huwa tamsi shi ne Allah ya kore laisa ka mislihi shay'un amma tashbi shi ne suka ce shi ne kama da abu ta wani yanki nashi kama ka ce zaidu ya yi kama da amu kana nufin ta ɓangaren fuska ko magana ko tafiya to haza huwa التشبيه كما da za a ce aliyun kal asadi bi ma'ana fi shaja'a ai ba ta ko ina yayi kama da ni yawa ga ka'ida balaga baka ce ya zaidun mithlu al asadi kawai kai idlaki ka ce wai zaidu irin zaki ne a'a halitta su ba guda ba ko ba haka ba sai dai ka ce zaidun kal asadi sai ka kawo kafu tashbih mun fahimci wannan to babu wani abu wanda ya kama da Allah tamaman bi tamamin haka babu wani wanda ya kama da wani wani bangare na Allah ko ɓangaren ayyukansa ko ɓangaren zatinsa da sauransu wannan wajibi ne a kore ma Allah wannan wa an makani yastaqirru fihi haka kuma Allah ya girmama daga barin bagire yastaqirru fihi wanda za a cewa gashi ya tabbata a cikinsa dama kun san su a sha'ira ba sa yi ma Allah makani dama akwai mu'awwila su ne masu tawili sannan kuma akwai almufawwida wa kullu nafsin auhamat tashbiha awwidhu awwilhu aw fawwidhu wa rumit tanziha kamar yadda mai jawaratu tauhid ya faɗa so da haka ka'ida su duk wani nassi aya ko hadisi iya zo yana ƙoƙarin bayyana kamanta Allah da halitta to ya kana da zaɓi awwilhu kai mai tawili eh da huwa ne da huwa abinci ne ko to shine kai tawili in ko baka yi tawili ba fawwidhu to ka ce Allahu a'lam da shine in sun zo a ba shi kenan ba shine in suka zo in suka zo ga ayatu sifat a irin su waje a rabuka wal malaku saffan saffa to sai su ki fassarawa sai a ƙetare aya wannan tafwidi kenan ma'anar ma ba su son su fito da ita ar-rahmanu ala al-arshi stawa shi ma haka yadullahi fawqa shi ma haka ba su fassarawa to wannan tawili kenan to magabatan su tawili abin nan tafwidi suke yi shine fawwala ma Allah sana abin su al-asha'ira kenan da sauran yan bid'a to amma al-muta'akhiruna nasu suke tawili shine yadu sai su ce kudura ake nufi ko iko waje a rabbuka ai waje a amuru rabbika al'amarin ubangijinka shi zai zo ba ubangijin ba to ha za yi son mata wili da wafi yawanci akan haka su a sha'ira suka tafi a kai kuma da yawa daga cikin malamai na musulunci za a ga haka suka shi yasa shekhu abdullahi gwandu in kana karanta tafsirin sa ya tawili wani wurin yayi ta'wili wani wurin yayi tafwili da yazo fassara ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa a suratul araf ne ina jin to da yazo sai tafwili sai ce istiwaqun yaliqu bihi kawai sai ya wuce eh istiwa'i wanda ya dace da shi to wannan tafwili yayi eh shi yasa cikin waƙoƙinsa shi abdullahi haka yake faɗa ya ce mu aƙidan mu a wani lokaci mu yi tawili wani lokaci mu yi tafwili an gane kalawwalina aw mufawwidina kalakhirina aw menene kalakhirina aw kalawwalina haka ya faɗa eh mu'awwilina aw mufawwidina kalawwalina au kalakhirina to haka shehu abdullahi ya bana mukan yi tawili wani lokaci ko kuma mu yi tafwili in mu yi tafwili to mun yi koyi da almutaqaddimuna malama asha'ira irin su suna da yawa dai in kuma mun yi in mun yi ta'wili to mun yi amfani da yan almutaakhiruna waɗanda suka zo daga baya to amma abin da yake al-sahih shi da duk nassin da ya zo to haka ake tabbatar da na farko dole a imani da ma'anarsa kuma a tabbatar ma Allah shi da Allah ya ce waja'a rabbuka to a bar shi din waja'a tunda waja'a ya ce ka a yi wani takadiri domin al'asulu fil kalami at ta'sis shine adamu takadir asali in mutum ya yi magana to ka a kaddara cewa akwai wani abu da ya shafi a a ɗauka ya fito da komi to tun da ya ce waje a rabbuka to kan mu kaddara cewa kan mu kaddara mudafun kan mu ce amru rabbika a'a tun da rabbuka din yace sai mu bar ta haka nan wannan a ka'idar larabci al-aslu at-tasis hadha huwa al-aslu a gani shine yawwa rashin shafe wani abu ya ma yi wannan bayani cikin alfiyatul usul a kuma da Allah bai sa a faɗa kaga da ba zai faɗa ba ko kuma da annabi ya yi bayani sai shi fassara a ya ce to da Allah ya ce waja'a rabbuka abin da yake nufi waja'a amru rabbika sai annabi ya tawili da kansa to amma annabi bai yaba to antum a'lamu Allah eh kaga tambayar da zamu yi musu ke Allah shi fi kowa sanin kansa to ya ce ga yadda yake ga abin da zai yi to kai me naka sai ka yi imani kuma ka tabbatar da abin wannan shine sahihi ka ai tawili ka ai tafwidi su ahli sunna kamar yadda zamu ji suna tafwidi abu guda suke tafwidi shine al-kaifiyya misali waja'a rabbuka an gane to suna fawwala ma Allah siffar yadda zai zo amma ma'ana yuthbituna al-ma'ana ahlus sunna wal jama'a suna tabbatar da ma'ana amma yadda abin zai faru to shine suke fawwala ma Allah ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa to yufawwidu yufawwiduna al-ma'na ay kayfiyya yusbituna al-ma'na wa yufawwiduna al-kayfiyya yadda Allah ya istiwa'i ba wanda ya sani su ba haka za su ce Allahu a'lam amma ma'anarsa ma'lumun kamar yadda al-Imam Malik ya faɗa cikin asari mashhuri al-istiwa'u ma'lum wal kayf majhul a ma'anarsa sananniya ce amma yadda abin ya faru ba wanda ya sani to wanda a takaice dai shine in mun sake dawowa cikin alfiyatul tauhidi insha Allah za mu samu wannan bayani saboda haka ya kawo wannan magana ne bisa ga fahimta su a sha'ira eh wadda mun saba musu anan li'annahu kana wala makanu to kamar ka tambaye shi mi dalili me yasa kace Allah ya wada ya girmama daga barin bagirin da za a cewa ya tabbata a wannan bagiri sai ce li'annahu saboda shi Allah kana bai gushe ba wala makanu tun lokacin da ma babu bagiri sai su ce maka to lokacin da Allah bai bai halicci duniya da lahira ba yana yana wai ana ganin an kure ka in ka ce Allah ya istiwa'i yana kan al'arshi to kame ya halicci al'arshin yana yana wai tambayar da to ya amsa mai sauƙi ce ko ba haka ba sai ka ce yana inda yake kuma bai faɗa ba da ya faɗa sai in faɗa maka inda yake shi ya san ko ina ne yana can yake kame ya halicci al'arshin a tun da bai faɗa ba ni ban sani ba shikenan a za ka wajabta min wai dole sai na faɗa ma wai kamin istiwa'i to Allah yana yana ta ita ta kaga ita ta suka abin nan fi azalin tun azal tun azal azzamanu zamani lam yahwi bai kunshe shi ba ma'ana zamani bai kunshi bai kunshi Allah ba subhanahu wata'ala tunda dama akwai shi tun kamin ma zamanin ma'ana nan yana son ya nuna ba a cewa ga wani zamani da ya kunshi ubangiji ga wani zamani wanda bai kunshi ubangiji ba kamar dukkan munan misali an yi wasu lokuta da babu to shi Allah ba haka yake ba Allah ba haka yake ba zamanin ma halitta ne zamanin halitta ne don shi Allah ba halitta ba ne sabanin sadda muna yare can da akwai wani da ke muna wa'azi sai yake cewa ai shi ubangiji shi ya halicci kai ni ina ta mamaki sai daga baya da muka yi karatu sama gano ashe ba haka bane ne to an ce Allah ba halitta bane yaya za a ce kuma ya halicci kansa a ga wannan akwai tufka da walwala saboda haka Allah bai halicci kansa ba dama akwai shi eh li'annahu kana wannan kana tufidu dawa karka ce ya kasance a dama bai gushe ba haka shiki ya'lamu ma marrat bihi duhuru kuma duk abin da zamunna suka shuɗe da shi Allah ya san shi wa huwa bima ta'ati bihi khabiru kuma Allah masani ne mai ma ba da labari ne ba sanin kaɗai ba ga abin da zamunna suka zo da shi wa yasma'ul mutarra iz yad'uhu kuma Allah yana jin kiran mabukaci wanda ya shiga cikin bukata mai tsanani izi da uhu lokacin da yake kiransa subhanahu tsalki ya tabbata gare shi laisa lana siwahu ba mu da waninsa wa yubsiru zarrata yana ganin tururuwa karama asgaru namla ita ake kira zarra to yana ganin ta fi zalmai a cikin dare mai tsananin duhu kama ya rama gaba ta hatal ma'i kamar yadda yake ganin abin da ya ɓoyu ƙarƙashin ruwa irin su kifi da makamantansu don Allah yana gani duka wannan haka ne arsala rusulan Allah ya turu manzanni rahmatan linnasi domin rahama ga mutane liyunqizuhum domin manzannin su tsamo su min durubil ba'si daga nau'i nau'i na cuta cutar azaba da abinda wato kafirci yake jayowa yan ce durub shine aqsam anwa to shine hikimar turu manzanni li'annahum yawma a li'annahum domin su yawma ranar da alastu rabbakum ranar da Allah zai tambayi mutane ya ce alastu rabbakum to su halittu ranar da kai Allah ya halicce su ya ce da su alamu zarra ya ce da su alastu rabbakun kalubala to amsar da suka bayar yake ne da haka lokacin da ana alamu zarra lokacin da kawai arwahu a akwai rayuwar duk wani ɗan adam an halicce ta a wannan lokaci da haka gangar jiki babu ita ake kira alamu zarra lokacin allah ya tara wadda ya zo a hadisi sai ya tambaye su alastu bi rabbikum qalu bala bani nan kowa sai da ya zama mumini kowa sai da ya zama mai tauhidi saboda haka wannan alkawalin an ɗauko shi to saboda haka shine annabawa su kuma suka zo su ƙarfafa mutane akan wannan yarjejeniyar da aka ɗauko to da haka har su fir'auna sun ɗauko ta rashin kirki suka yi eh ta Allah ya taimaka wasu kuma suka ce abinda yake nufi li'annahum domin su mutane yau ma'alastu rabbakum ranar da Allah zai shine ranar tashin kiyama an ce ranar ma Allah zai zai sake maimaita wannan magana ranar da aka yi hashuru aka tara kowa da kowa to Allah zai ce alastu rabbakum ba ni ne ubangijinku ba to kalubala nan duka za su ba hadda fir'auna ana rabbukum al'ala ta bata saboda gaskiya ta bayyana a can ba wanda zai yi da'awan cewa shi wai wani abu ne to nan ƙara sai Allah ya ce da su halumma ahadakum to ku zo da alƙawalinku kowa ya kawo alkawalin da ya dauka wanga ya kawo ibada ce wanga ya kawo tashi shike sai a gani ka cika ko baka cika ba in ka cika alhamdulillah sai a yi aljanna da kai in kuma baka cika ba sai a yi wuta da kai Allah ya kiyaye to wasu ce shine ma'anar baiti fayutlabu al-abdu anan ne ake neman bawa bil iqrari da tabbatarwa allazi da abin nan da qad kana minhu awwala wanda dama tun farko a kansa an ka halicce shi hinab tudi lokacin da aka kage halittarsa shine tauhidi shine fidira to za a neme shi tabbatar da wannan fakana minhum kafirun wa mu'min to cikin mutane akwai kafiri akwai mumini kama qada wa sha'ahu kamar yadda Allah ya hukunta wa sha'ahu kuma ya ga dama aukuwarsa almuhaimin wanda yake mai shaida akan komai shine almuhaimin ai ashahidu ala kulli shay ko kuma alhadiru li kulli shay wanda komi ilimin sa yana halarci da shi shine almuhaimin summan qadat muddatu rusulillahi shikenan bayan Allah ya turi manzanni to sai lokacin manzannin ya ƙare annabi wane ya zo ya wuce annabi wane ya zo ya wuce gashi yanzu har mun kai ga babu wani annabi a duniya yanzu hmm? bi khairil halki tare da mafi alkhairin halittu al'azimil jahi mai girman daraja shine muhammadin annabi muhammad jama'a ya tara fihi maftarak a cikin wato ya tara duk wani abu wanda ya zamo rarrabe a addini to annabi da ya zo sai ya harhaɗa shi sallallahu alaihi wasallam sau da haka bayan manzanni sun wuce to sai zo ya samu larabawa da yahudawa da halittu daban-daban kowa da abin da yake a kai sun kakkasa addini kowa yana bautar abin da ya ga dama to da annabi ya zo sai ya haɗa su wuri ɗaya shine su dawo ga tauhidi salla alaihi lahu allah shi salati gare shi mala alfalak muddun safiya na bayyana alfalaku dama cikin fassararsa akwai safiya ko hasken asuba laha ai zahara faballagar risalata ya isar da saƙon nan almaimuna wadda take cike da albarka waƙatala ƙa'ifatal mal'una kuma ya kashe jama'an nan wadda aka la'anta su ne yahudu da nasara ko kuma yahudawan kawai li'annahum domin su yahudawa kanu bihi kade alimu kanu sun kasance kade alimu bihi suna da ilimi a kansa don sun karanta cikin attaura amma fajahaduhu sai suka yi musun risalas suka ce ba manzon gaskiya ba ne jaharata a bayyane wahaina mu kuma suka koma gefe suna gunaguni suna ya ƙaramin magana ita ce hainam mutum na magana amma sai kayi a hankali zaka ji me ma yake fada gunguni ke sun ba a tako linasirihi jibrilu to sai mala'ika jibrilu ya zo domin taimaka masa fa'akmalar dina lahu sai ya cika masa addininsa aljalilu to aljalilu muna iya mai sai zuwa ga jibrilu sun ma'atali na sirihi jibrilu aljalilu sai zabo sifa akan jibril sai jibrilu wanda yake mai daraja ya zo domin ya cika addini lahu gare shi tuba hali mafi kyau ya tabbata zai zamowa mu'annas na atiyab wai da muka sha faɗa daga tsaba ko yawwa ya tibu taiban ko taibatan atyabu ce taba abu yayi kyau yayi daɗi ko yawa ya ce atyabu shine mafi daɗi ko mafi kyau wannan muzakkar kenan amma mu'annas ɗinsa shine a ce tsuba an gane ko to hali mafi kyau ya tabbata wasu ce sunan itaciya ce aljanna wasu ce suna ne daga cikin suna aljanna to wallahu a'lam amma as-sahih shine shimulin wayannan ma'anonin gaba daya ga lafazin tuba hali kyakkyawa ko mafi kyau tuba aljanna karankanta gaba daya da abin da ke cikin ta li abdin gabawa mukhlisin wanda yake mai ikhlasi min ummatihi daga cikin al'ummarsa yaji'u zai zo fi zumratihi cikin tawagar manzon Allah yau mahashirihi ranar tara shi ranar hada shi da sauran mutane to wannan shine karshen tauhidi kuma nan za mu tsaya insha Allah sai da mun dawo sai a shiga sallah ko to Allah shi muna jagora inda muka faɗa zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh